أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan wa masu saurin mu na kusa da na nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta 28 kuma za mu tashi a farkon fasali da yake cewa faslun shuruɗu sihhati salatul ma'mumi wanda a farkon shi za mu tashi wanda mala yake cewa faslun rabewa shuruɗu sihhati salatul ma'mumi sharuɗan ingancin sallar mai bin liman yace khamsatun guda biyar ne al'awalu na farko al'ikice da uku niyayen koyi wa huwa shi ne an yanwuya ya niyya annahu ma'amumin shi mai bayani bil imami ga liman wa anna salatahu lalle sallatai tabi'atun mai biya ce li salatihi ga sallashi shi liman din fa in tabi'ahu idan ya bi shi min ghairi niyatin ba tare da niyya ba badala salatuhu sallashi ta baci a wannan gaba abinda malai yake nufi ce faslun rabewa shuruɗu sihati shuruɗu sihati salatil ma'mumi wato a cikin sharuɗa na ingancin sallar mai bin liman shine ma'mumi din ma'ana mai bin liman sallah sai ce to su waɗannan sharuɗa kamsatan guda biyar ne su ba na farko ce al'ikici da watan yin niyyar koyi wato sada zaka bi liman ya zama kayi niyya ta yin koyi da shi liman din sai ce wa huwa shine ma'anar yin niyyar yin koyi din shine an yan waya yayi niyya annahu ma'amumun cewa shi mai bin liman ne shine annahu ma'amumun shi mai bi ne bil imami ga liman ma'ana mai yin koyi ne ga liman sannan ya sani wa anna salatahu yayi niyyar cewa lalle sallar nan tashi tabi'atul li salatihi mai biya ce ga sallar liman din ma'ana yayi niyya cewa duk abin da liman yayi sai liman yayi sannan shi zai yi sai ya ce don haka fa'in ta ba'ahu idan ya bi shi liman ɗin min gairi niyatin ba da niyya ba wadda salatu sallar shi ta ɓaci to a nan kaga kenan abinda mala yake gwada muna wato sallar mamu ba za ta yi inganta ba kenan sai in ya yi niyya ta shi bin liman ɗin amma idan mutum ya zama watan ya bi liman sai dai bai yi niyyar bin liman ɗin ba kuma kamar yadda muka sani niyan nan kamar yadda muka sha faɗa wato a zuciyarka ita ce babban niyyar da ake amfani da ita amma faɗa ɗin ga baki ba laifi ba ne don ka faɗa ka ce ike shi da abin imam ba laifi ba ne amma ko da baka faɗa ga baki ba idan zuciyarka ta ƙudurce za ka bi liman ɗin sallar to wannan ya yi shi ma ba matsala to shi ne wato watan sharadi ne kenan ga shi watan mamu yayin niyya ta watan yin koyi da limamin nashi din to sannan amma akwai magana ta wajen shi kuma liman din shin shi liman to shi dole ne shi kuma sai yayin niyya ta yin limanci ko kodai wanda aka samu wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa wato shi liman ba sharadinta ba a cikin ingancin yin watan limancin nashi a ce sai yayi niyya ta limanci din ba sai aka ce wasu malamai suka ce ba ba sharadi bane ba sai yayi niyya cewa zai yi limanci ba don haka a wasu kuma sai suna ganin cewa a'a wai shi ma liman dan ai sai yayi niyya yin limancin in kuma har yayi sallar bai niyya yin limanci ba sai suka ce wai bai samu ladar jami'i ba amma sallar ta yi sai dai bai samu ladar jami'i ba saboda bai niyya ta limancin ba to amma dai magana dai mafi rinjaye wato shi liman ko da bai niyya ta limanci din ba sallar tashi ta yi su waɗanda suka ce wasu yayi niyyar limancin kuma sun ce ko da ba farkon sallar bane kamar da zaka zo kana sallah kai kadai to sai kana cikin sallar sai wani ya zo ya same ka kana sallah sai ya bi ka sai sun ce to yanzu idan irin wannan mutum ya zo ya bi ka amma kai baka san wani ya bi ka ba kai ka dauka kai kadai ne kake yin sallar ka to haka gama baka baka san da cewa wani ya bi ka ba sai sun ga ce sallar ka bata yi ba wai tunda baka yi ne limanci ba inji waɗancan malaman kenan sannan kuma suka ce idan da kana cikin sallar kamar yanzu misali a ce sallar mai raka'a hudu ne kayi raka'a biyu to sai ga wani ya zo ya bi ka kaga ai da farkon sallar taka na ai baka yi ne limanci ba don kai kadai ne kake yin sallar sai suka ce to a wannan lokacin sadda wani zai bin kadin a wannan lokacin in ka kudurci ni mai yanzu kuma za ka yi limanci ne sun ka ce ta yi amma wannan ta magana ce amma dai magana dai wato shine ko da liman bai yi niyyar limanci ba to sallar tashi ta yi shi liman da an fahimta saboda haka sai suka ce sai dai ga waɗansu salloli ne waɗanda ya zama dole ga shi liman ɗin shi ma ba makawa dole sai ya yi niyya ta limanci ɗin abinda suka tafi akai shine suka cewa wato a sallar juma'a to ga sallar juma'a liman dole ne sai ya yi niyya ta zai limanci ne sannan ta biyu kuma suka ce sallah ta haɗawa kamar sanadiyar irin ruwan sama misali za a haɗa sallar magariba da isha'i haka sanadiyar saboda ruwan sama sun yi yawa to suka ce nan wannan shi ma wannan niyyar wannan sallar da za a yi ta haɗawa liman sai ya yi niyya ta limanci a cikinta sannan da kuma salatul khawfi wato shine sallar tsoro a wajen yaƙi kenan to shi ma sai mutum ya yi liman shi ma sai ya niyya ta limanci sannan da kuma salatul istikhlafi wato shine sallah wadda kamar ana kuna sallah tare da kai da liman to sai kamar alwala ce ta samu matsala ka sai ya jawo ka ya saka don ka ci gaba da sallah ka iyar to lokacin da ya jawo ka ya sanya din to a wannan lokacin suka ce sai kayan niyya ta limanci to waɗannan su ne sallolin da malamai suka ware dai kai tsaye suka ce kada an neman ganin da sai liman yayi niyyar limanci amma dai sauran salloli don za a yi ba dole sai liman yayi niyya ta limanci din ba amma da shi ma mu dole ne sai yayi niyya ta limanci ta ta bin liman din wallahu alam sannan malam ya ce athani na biyu wato sharuɗa na ingancin sallar mamuki ne ya ce athani sharuɗi na biyu Allah ya atamma muftaridun kan mai farilla yayi koyi bi mutanafilin da mai yin nafila wato shine a kana sallah kai yanzu sallar farilla zakai shine Allah ya atamma mutaridun kan mai sallar farilla ya yi koyi bi mutanafilin da mai nafila kamar zakai sallar farilla yanzu kai kuma sai ka isko wani yana nafila sai ka ce afto bari ka bi shi kenan don ka samu ladin jami'i to ba a yin haka nan sallar ba ta yi ba amma malamai suna cewa idan kuma sun koyin shi ne ba komi ma'ana sun koyi din shi ne kamar mai nafila din za ka yin sallar nafila sai ka isko wani yana sallar farilla to sai suka ce to nan ba mai ba laifi kana iya biya ta kai matsayin kai za ka yi sallah ce ta nafila saboda ya halatta ai ana iya yin nafila da raka'a hudu kamar in ya zama shi wanda ka isko yana sallar watan sallah ce mai raka'a hudu yake yi kamar irin sallar azhar ko sallar la'asar ko kuma irin sallar isha'i haka to ba komai suka ce kana iya biye shi ko kuma mai sallah watan raka'a ta buce kamar irin wanda zai ka isko wani kai ka riga ka yi sallar asuba to wani ne shi kuma wani uzuri ya gitta wanda bai sallar ba har rana ta dago lokacin da ya halitta a nafila sai ka isko shi kuma za a yi sallar asuba wannan lokacin kana ɗaya ne shi ma a matsayin kai za ka yi nafila saboda kai matsayin nafila ne kake yi to ya halitta kana ɗaya bin mai farilla a wajen nafila kai kana nafila amma to wannan shi ne amma dai ya zama kai mai farilla ka isko wani yana nafila sai ka ce ka bi shi to wannan suka ce ba a yin haka nan saboda haka dole ne ya zama haka a wannan shine a ka'ida mai farilla baya bin mai nafila amma mai nafila yana iya bin mai farilla wannan shine amma kaga haka kuma duk da ke zai mana wannan bayanin hukuncin na gaba haka kuma wanda kai wata sallah wadda ba wadda ka kai ba kamar yanzu zani sallar la'asar ne kai kuma za ka yi sallar azhar sai ka ce bari ka zo ka bi ni kuma kai matsayin azhar ne za ka yi ni kuma ga ni zan la'asar to shi ma nan duk ba saboda haka a ka'ida wannan shine a malikiya a magana wadda ke tabbatata sannan sai mala ya ci gaba da cewa wato shi yasa kaga koda irin waɗanda suke ta kawo cewa ai ya halatta mai farilla watan mai ya zo ya bi mai nafila an gane ko mai nafila zo mai farilla to ga ka'ida mai farilla wanda babu dai a takaici wani cikakken tsayayyen nasi karara a hadisi wanda ya tabbatar da cewa ilalle kana sallar nafila kana sallar farilla kuma ka zo ka bi wanda shi kuma watan nafila ce yake yi babu dai hadisi na karar wanda ya faɗi abin karar a fili akan hakan duk wani wanda zai faɗi hakan nan sai dai ya kawo wata fahimta ce tashi ga wani hadisi da na fahimta to wannan dai wallahu dai alam amma dai a malikiya dai to wannan shine mai farilla baya bin mai sallan nafila sannan sai malai ci gaba da cewa athalisu sharadi na uku an yattahida al-fardani farilla guda biyu su kadaitu fi zuhuriyatin a cikin sallar azhar aw gairiha ko waninta fala yusalli zuhuran ba zai sallaci azhar ba khalfa asrin a bayan mai la'asar walal akasa ko kuma sun kuyi ma'ana abin da yake nufi shine ya zama an yi tahidal fardani farallan guda biyu su kaɗai to ya zama sun zama sun yi ittifaki sun haɗu ma'ana ya zama duk kala ɗaya ne za ku yi a zahar ce za ni kai ma a zahar ce za kai shikenan sai a zo a yi kuma yanzu kuma ba ranko ne za ni ba kai ma ba ranko ne za kai ba ko kuma a ranko ne za ni kai ma ranko ne za kai don na azhar sallah guda wannan duk yayi ya zama dai an tabbatar da su sallolin na sun haɗu ga ainihin zatin su sallah kaza ya zama kala guda shi da mazamai kuma ya zama duk ba wancan ranko ne za ya wancan kuma zai yi a daɗi ba ya zama dai duka in rankon ne gaba ɗaya za su yi to ya zama duk rankon ne ya halatta su yi jami'i din in kuma ba ba ranko bane a daɗi ne yanzu ne za su yin ta cikin lokacin ne ake to ya zama ita din ce kuma ya zama dai sallah kala ɗaya to shine yake nufin ya ce kuma to shi yasa ya ce su kadaitu fi zuhuriyati a cikin ta azhar in sallar azhar ce su zama duk azhar da ce kowa zai yi da liman din da wanda da wanda zai bin liman din aw gairi ha kowa ta ma'ana illa asar ce ta zama al'asar din ce duk kowa zai yi in magariba ce haka nan dai sai ce fala yusalli zuhuran ba zai sallaci azhar ba khalfa asr a bayan mai sallar la'asar ba wallal akasa ko kuma sun koyi ma'ana ko kuma mai la'asar ya ba mai sallar azhar ba a yin haka nan sai sallar ta zama kala daya sai malai ce arrabi'u na hudu an yattahida su kadaitu fil ada'i a cikin bayarwa wal qada'i da kuma ranku wato ya zama sun yi ittifaki ba yanzu ni ada'i ne zani baya wace zani ba ranko bane cikin lokacin ta ne ake kai ma wanda zaka yi din cikin lokacin ta ne ake to sannan za mu yi limanci amma in ya zama ni ranko ne zani kai kuma yanzu ne zaka yi ta cikin lokacin ta to bai halatta mu zo mu yi jam'in na wannan sallar din kamar yanzu misali ni zan yi sallar la'asar ranko ne amma zan yi ta jiya ce zan yi ban samu damar bi kai kuma yanzu ga al'asar ta yi za ka yin sallah al'asar kai kuma yanzu yanzu ne za ka yin ta sai mu ce to bari mu haɗu can dula asar ce bari mu yi jam'i to ba a yin haka nan sannan sai malam ya ce fala yi salli zuhuran ba zai sallaci sallah a zahar ba qada'an matsayin ranko khalafa man yusallihi bayan wanda zai sallace ta ada'an matsayin bayarwa ba walal akasa ko kuma sun kuyi to wannan ma'ana sun kuyi din shine wato yanzu ni kuma sallaci la'asar bayan kai kuma za ka yi azhar a matsayin ranko ba to shine ma'ana a sai ce alkhamisu na biyar wato sharadi na biyar shine almutaba'atu biya fil ihrami a cikin harma wa salami da sallama falau ahrama da zai yi harama ma'ana da zai kabbara harma aw sallama ko ya sallame qabla al-imami gabanin liman yayi aw sawahu ko ya daidai da shi fihi ma a cikin su su sallamar ko kuma ita kabbara harma din baɗala salatuhu sallar shi ta ɓaci wa amma gairuhu ma amma waninsu ma'ana wani ita sallama ɗin da ka bar har ma fasabqu fihi rige a ciki ne gairu mudilin ba mai ɓata sallah bane lakin nahu sai dai shi haramun haramun ne wal musawatu yin daidai da shi liman ɗin fihi a cikin su makruhatun makruhi ne a wannan gaba abin da malam yake magana shine wato yace almutaba'atu bi bil liman fil ihrami cikin kabbar harma wa salami da sallama wato ka tabbatar da kabbar harma sai da liman yayi sannan kai haka nan shi ma sallama ka tabbatar da sai da liman ya sallame sannan ka sallame amma idan ka kuskura kan riga liman fara yin kabbarar harma to sallah ka ta ɓaci ba ta yi ba idan aka ƙare sallah kan riga liman sallamewa sallar ka ba ta yi ba shi ba saboda haka anan wato shi ne abinda malai yake nufi don haka idan ya zama kan rigya liman farawa kamar yanzu an zo wajen sallama wajen kabbara misali sai kan rigya liman farawa to ko da kamar yanzu misali sadda kar inda ka riga shi farawar to idan ka riga shi haka yi ka gama sai da ka gama sannan ya yi sallar ka ta ɓace ba ta yi ba ko kuma a'a ka riga shi farawa amma sai ka jija da tsawo misali sai ka yi nawa baka gama ba halli man ya riga ka yi shi kuma ya riga ka gama kabbara kamar yanzu misali kai za ka yi kabbara sai ka yi ja dogon ja ka yi Allahu akbar misali shi ko liman din ka riga shi fara amma sai maza ya ce Allahu akbar sai ya riga ka gamawa to tun da dai ka riga shi farawa kai sallar ka ta ɓace ba ta yi ba an fahimta ko kuma ka riga shi farawa amma sai kun ka gama tare da kai da shi din wato sai ya zama kai ka dan yana wajen yin kabbar ka riga shi farawa amma dai ka yi ja da tsayi to shi kuma sai ya takaita ta sai ɗaya a kun ka gama tare amma dai ka riga shi farawa to duk da haka ne da sallaka ta ɓace to wannan shi ne amma aka ce idan kuma kamar shi liman ɗin bayan shi ka fara wato sai da ya fara yin kabbarar sannan kai kuma sai ka fara ma'ana amma sai da baka bari sai da ya gama gaba ɗaya ba sannan kai a'a yana fara yin kabbarar amma da ya rige ka farawa kai ma sai ka fara to sai kun ka gama tare to suka ce sallaka ta shi ma ba matsala ko kuma a'a ko da kun ka fara ya riga ka fara waɗin sannan ka fara amma bayan ya gama sannan sai kai kuma ka gama yamma na ya riga ka gama to shi ma duk ba ku yi sallata ka taɓa ci dai sallaka ta yi shi ma ba matsala wannan shi ne a sannan sai aka ce kuma idan mutum ya fara yin ita kabbara din bayan liman ya fara ya riga ka fara shi liman din to amma kai kuma sai ka takaice kamar liman ya yi dogon ja misali ya ce Allahu akbar misali kai kuma sai ka ce Allahu akbar sai ka riga shi gama ya riga ka farawar fa amma kuma sai kai kuma ka riga shi gamawa to shi ma aka ce magana da wadda aka firin ja wadda take mafi dogara to sallaka ta baci matukar ko da ya riga ka farawa amma kai kuma sai ka maza ka riga shi gamawa to sallar ta baci to Allahu a'lamu dai sannan a to wannan shine abin da malamai suka magana sai suna cewa amma kamar inda wajen sallama da don haka nan wajen ka bara da kai tsaye mutlakan ko da mantuwa ne ko ba da mantuwa ba kai riga liman ɗinka fara yin kabbara har ma ɗin nan to kai tsaye sallan nan ba ta yi ba don haka dole sai ka canza an fahimta amma idan wajen sallama sai mutum aka ji wajen sallama sai yammanci ya riga limamin nashi sallamewa to a nan wurin abin da za ya yi itun da da mantuwa ne ya yi to ba tashi za ba dole ya jira ya bari in liman ya sake sallamewa shi ma sai ya sake sallamewa wannan raukanuwa ce yayi liman ya dauki mashi tunda ba ragi ne yayi ba na ainihi ita wannan rukuni din na farilla ba amma kaga can in farilla ce in sallah in kabbara har mace mutum yamanci bai ba kaga farilla ya bari to liman bai dauki maka wannan sallar ka ta bace gaba ɗaya amma nan sai ka riga liman sallamewa da raukanuwa to ba komai sallar ba ta bace ba tunda ba da gangan kai ba amma da da gangan kai sallar ka ta bace iyaka abinda annan baka da dama da zaka tashi sai ka ƙara yin wata sallama ta biyu idan liman din ya sallame nan ya dauki ma wannan raukanuwa din ba komai wallahu alam to shi ne mala yake nufi nan cewa bin liman din to sharaɗi ne watan da zai harama kamin liman wato shi ne yake cewa falau harama da zai kabbara harama aw sallama ko ya sallame qabla al-imami gabanin liman aw sawahu ko kuma ya daidai da liman din ma'ana tare sun ka fara sun ka gama tare fihi ma a cikin ita wannan kabbara harama ko kuma ita sallama din to wadda salatu sallashi ta baci don haka ba a so ku yi tare in kun kai tare da kai da liman kuna gama kun ka fara tare kun ka kare tare sallar ka bata yi ba in kuma ka riga shi fara yi kuma sallar dai bata yi ba don haka sai ka bari dai sai yayi sannan kai to wannan shine sai malai ce amma wa amma gairu ma amma wani su ma na abinda ba sallama ba ko kuma ita kabbar harma ba to fasabqu fihi gairu mufdilin rigal liman cikin su ba bai batawa lakinnahu haramun sai dai haramun ne wal musawata kuma kai daidai da shi shi kuma fihi a cikin shi wadannan abubuwan to makaruhatun su kuma karuhi ne ma'ana shi ne aka ce wato daga cikin sauran ayyukan da aka yi na rukunan sallah gaba ɗaya to shi yaka nufin idan watan kan rigya liman gare su to haramun ka aikata amma sallah ba ta ɓaci ba to shi ne malamai suka ce amma abun watan daga cikin waɗanda in kan rigya liman ko kun kai tare da kai da shi ɗin suka ce sun ka suka shiyu wato wanda yake akwai wanda yake haramun ne ƙarara ka rigya liman ciki to kayi haramun amma dai ba a ce kuma dole sai ka sake sallar ba sallar ba ta bace ba amma ka aikata haramun shine sai an ka ce kamar a cikin watan ayyuka na ita sallar din na aikaci kamar ruku'i misali sai kan riga liman yin ruku'i an fahimta to in kan riga shi yin ruku'i to haramun kai amma sallar ka ba ta bace ba ko kuma kan riga shi dagowa to in kan riga shi dagowa an ka ce nan sallar ka ba ta bace ba abinda addole gari ka dai maza maza ka koma sai kan riga ka dago kan riga liman dagowa tun kame ya dago to maza ka koma ka jira shi sai ya dago sannan ka dago din sallar ka bata bace ba kaga musamman kenan watan a idan da rabkan waya mutun ya haka nan kaga wannan ba komai gare shi to wannan kenan haka nan kamar irin sujada shi ma sai mutum ya riga liman tasowa daga sujada to in ya taso abin da hukunci ne maza ya koma ya jira liman din ya taso ya sake dawowa ne ya dagu to yi ne din haramun ne ka riga liman tasowa daga sujada ko ruku'i ko ka riga shi yansu haramun ne kuma koyi tare da kai da shi shi kuma makaruhi ne wato shine kawai ya zama tare kun ka duka wajen ruku'i kuma tare ko ka dagowa ko kuma wurin sujada to wannan shi makruhi ne amma ka riga shi din shi kuma shi haramun to wannan shine sannan akwai kuma wanda yake shi ko makruhi ne rage liman din shine an kace kamar abubuwan da suke nazance ne na nazance to wannan shine wanda ake cewa shi wannan makruhi ne a ba bai bada sallah kamar abin da ya shafi kamar kabbara kenan sai ka riga yin liman kabbara to wannan shi makruhi ne ba haramun bane to wannan kenan a to sannan sai malam ya ci gaba da cewa to wannan shine sai ya ce wal musawatu fi na'am shine mun haƙare ko to wannan shine ƙarshen wannan fasali kuma sai fasali na gaba malam ya ce faslun rabiwa al afdalu na yanzu shi kuma zai mana magana ne dangane da abin da wato in za ku yi sallah ku biyu da kai da wani yanda za ku yi sai ce al afdalu abin da ake mafifici an ya kefa rajulul wahidu mutum daya ya tsaya an yamin al imami daga daman liman wal ithnani mutum biyu fasa'idan ko abin da yafi haka nan khalfahu bayan shi wato ma'ana shine idan za ku yi sallah da kai da wani kubi to sai ka tsaya bangaren wajen wajen shi na dama ba wajen hagun ne za ka tsaya ba wajen shi na dama za ka tsaya ba kuma aka ce an so kuma in za ka tsayawa din to ka tsaya ka dan yo baya kaɗan an fahimta ba jerawa za ku yi daga kai sai shi makaruhi ne suka ce ku jera kafa da kafa ku daidaita sahu misali da kai da shi daga nan amma kaɗan yo baya kaɗan amma ba kwarai ba an fahimta mustahabbi ne kaɗan yo baya ɗin kaɗan amma wajen dai hannu ne dama amma kaɗan yo baya kaɗan baya gare shi kaɗan hakan ga ba sai kun jera ka faɗa da ka faɗa da kai da wanda kuka yi sallah ba kuna yi ku biyu to wannan aka ce makaruhi ne wannan jerawa ɗin ka faɗa da ka faɗa ne sannan bayan wannan kuma idan ya zama amma mutum mace ce ita kuma zai yi sallar da ita an fahimta to ita kuma sai ta tsaya bayan shi liman din an gane sai ta tsaya baya ne ba jerawa za su yi ita kuma wajen hannu watan dama ne shi ba ko mata ta ce ko an fahimta ko mata shi ce ko wanda ba mata shi ba to ba jerawa za su yi da ita ba sai dai ta tsaya bayan shi sai ta yi da shi idan kuma ya zama su biyu ne watan kamar yana sallah tare da su uku ne su maza sai ga mace daya to na abinda za a yi su mazan su biyu din ko kuma mu fara da hukunci su maza din iya zama su mutum ne guda uku su maza ne guda uku za su yi sallah to su biyu din abin da su yi bayan liman din za su tsayawa an fahimta shi liman shi kuma sai ya shiga gaba to in kuma ya zama a'a ga su uku ne mazan to kuma akwai mace daya to shi kuma abin da za a yi sai su biyu din mazan sai su tsaya bayan liman din ita kuma matar sai ta tsaya bayan su waɗannan din su biyu din su kuma an fahimta haka za a yi sannan idan kuma ya zama a'a shi namiji ne shi ɗaya ne a namiji ne guda biyu sannan da mace ɗaya to idan namijin sai namijin ya tsaya wajen hannun dama ga shi liman din kamar yadda muka faɗa da su idan ya tsaya wajen dama gare shi ita kuma matar sai ta tsaya bayan su kuma in za ta tsaya bayan nasu sai ta tsaya saiti da suwa ma'ana tsakiyar su ita ba ta gefen wajen liman kuma ba ta gefen saiti da shi wannan mamudin bayan su amma dai saiti tsakiyar su haka an fahimta eh ba saiti daidai bayan liman za ta tsaya ba ko kuma saiti bayan shi mamun ba a'a saiti da tsakiya rabin jikinta kamar yana bangaren wanga mamudin rabi kuma wajen shi liman din to wannan shine abin da malamai suke magana a to sannan sai malai ya ci gaba da cewa wata sihu salatul ma'mumi sallar mamu tana inganta idza taqaddama idan ya shiga gaba alal imami bisa ga liman lakinnahu sai dai yukrahu an karhanta idza kana li ghayri daruratin in ya zama ba don larura ba a dan abinda malai yake magana shine wato liwatan mamu kana sallata da kai da limami to sai ya zama larura ta kama wanda a kaman ya zama ko ina ya cika ba wani wuri to sai ya zama ka shiga kai haka na can gaban liman din to ba komi sallar ka ta yi kamar yanzu ana sallar don masallaci ya cika gaba ɗaya hannun rihaba da komi ba inda fili yake sai can gaban masallaci ya yi sallar ka ta yi ko kuma a cikin masallaci ne duk ko ina cika ba wani wuri inda za ka tsayawa sai can gaban liman ne a ga wuri ba komi shi ma in ka shiga inda ya don larura ne ta yi yawwa to shine amma in ba wata larura kuma in kai din sallar ta yi shi ma sai dai kayan makaruhi an fahimta ko da ba larura komi kamar yanzu a ce mutane ne suna yin sallah a waje kai kuma sai ka shiga suna yin sallar da so in ce kai kuma sai ka shiga can da gaban su gaba ɗaya duk ka wuce su halli mani to sallar ta yi in ba ko da akwai wani wurin da zaka tsaya nan bayan liman ɗin amma dai sai dai kayi makaruhi ne kurum amma in lalura ne shi kuma ba ma makaruhi bane ba komai sallar ta yi haka nan shi ma jerawa da liman ɗin shi ma makaruhi ɗin ne idan dai ba wani lalura amma in akwai larura ya zama ko ina shika ne an ka yi sai ka tsaya gefen liman din shi ma nan ba makaruhi ba komai sallar ka ta yi amma dai ko da ba wata lalura din to sallar ta ka ta yi iyaka dai kai makaruhi ne kurum sannan sai malai ce wata juzu salatu munfari wata juzu salatu sallah tana halatta munfaridan watan mutum ya zama ware shi kadai khalfa saffi bayan sahu kamar yanzu kana ana sallah ga sahu kana gani mamakin ka tsaya kai sahu kawai shi kenan sai ka koma ka can baya kai kadai ka ware sallata ka tayi an fahimta ta ya ya da kai ya halatta amma sai dai ba a son haka nan kai makaruhi ne amma dai sallata ka tayi sai ce kuma wa yukrahu tafriqus sufufi an karhanta rarraba sahu min gaida darurati inda ba ta da larura ba wato shine rarraba sahu wannan sahu bai cika ba kuma sai kai kuma ka koma ka tai ka ka sa ka aza wani sahu daban to wannan shine ake nufin a ba'ai saboda haka ba haka nan wato sahu ga sahu bai cika ba a koma a zo wani sahu a bari sai wangan ya cika sannan a wani sahu to shine ma'anar wai kuran an karanta tafriqus sufufi rarraba sahu min gairi larurati inda ba da larura ba amma in larura ce ta sanya an kai haka nan to wannan ba komai kuma sannan malai ce wai juzu ya halatta an yi salliyar ma'amumu ma'amu yayi sallah fi makana a wani wuri a alama fi daukaka min makanil imami daga wurin liman illa an ya kasi da bai zalikar kibara sai in ya nufi girman kai da wannan ne fata kunu salatu ba ilatun sallatai sai ta kasance batatta wato kamar kuna ma kai kana mamu kana bin liman to ba komi ya halatta kana iya wato kana iya a liman din wato kuna sallah kana mamu to sai ka kaman a ce liman din masallacin kamar auciya ne haka an fahimta kai kana can sama shi kuma liman yana nan ƙasa sallar ka tayi ba matsala matukar dai ba kana nufin girman kai amma idan kana ji da kai cikin zuciyarka ai kai babba ne saboda girman kai to da zaran aka samu wannan girman kai saboda ka girman kai da an same shi to khushu'i na kaskantar da kai da ladabi baya kenan to da zaran an ka samu baya to sallah ta bace shi kuma ma in ya zama a'a kawai kai baka dauka don girman kai bane don kana babban ne don ka hai kowa ka hau sama ba to ba komi don ka bi liman ɗinka liman ɗinka yana nan gidan ƙasa kai kuma kana can sama to wannan ba komai gare shi ba sannan sai malai ya ce wala ya juzu amma baya halatta an yi salli al-imamu liman yayi sallah fi makana a wani wuri arfa'a mafi daukaka mimma alaihi ashabuhu daga abunda sahabbai ne suke gare shi in kana in ya kasance fi gairi safinatin ba a cikin jirgin ruwa bane fa in kana in ya kasance kuma yasiran dan watan dan kadan ne watan daukaka dan kadan ce ka shibri kamar kamu daya ko ka ce to ka daya walam ya kasir bihil kibra kuma bai nufin girman kai da shi ba to fa inna salata sahihatan sallar shi sahihatun ingantatta ce a anan abin da yake nufi wato shine idan mutum zai yi sallah liman to shi kuma bai halatta a ce shi a sama ba kamar yanzu a ce masallaci ne ofciya to sai a ce amma shi liman can sama yake mamun su kuma su annan ƙasa to nan kam shi ne ci bai halatta ba an fahimta to shi ne bai halatta mamu ya yi sallah wuri mafi ɗaukaka ba daga inda sahabban nashi ma'ana mamu ne suke ba liman yana sama to wannan ba a yin haka nan sai in cikin jirgin ruwa ne to wannan in cikin jirgin ruwa ne wannan ba komai iyaka dai an ce makaruhi ne shi kawai idan cikin jirgi ne wannan ba komai kamar ya zama ana cikin jirgi tunda ba da za a yi larura ne galiman can yana sama kamar ya zama shi jirgin watan bi a hawa biyu ne ko uku misali to sai zama liman yana na sama sauran mamu kuma ga sunan na ƙasa to nan aka ce ba komai sun kai sallar ya halatta ana iya haka nan amma dai anan ne aka kawai a gina masallaci a liman na sama mamu suna nan ƙasa to shi ake nufin baya halatta din sai aka ce shi a nan wurin amma da an kaci nan ƙasa ɗin bai halatta ba sai ce amma fa in kana ya sire in kuma ya zama ya ɗaukaka ya kaɗanci ka shibir kamar kamu ɗaya sai ya zama kamar nan shi gidan liman ɗin an ɗan ɗaga shi ne kaɗan haka ya ɗan ya tudu kaɗan ma'ana ya ɗan ɗaga sama kaɗan ya fi nan inda ma muka tsayawa ɗin to amma da bai wuce kamu ɗaya ba ko tuka ɗaya tsayin nashi da ya ɗaga ɗin ba kuma bayan wannan kuma duk da yake dan kadan ne wala mai kasir bihil kibar kuma shi liman din bai yi nufin girman kai ba ba yana ji da kai da cikin zuciya na ganin ai don yana liman ne don yana babba an kame haka nan ba to ba komi wannan sallar tashi ta bashi sai fa yace fa inna salatu to lalle wannan sallar tashi sahihatun ingantatta ce idan ba da amma ko shi ko da dan kadan din ne sai ya zama liman din yana jin jiji da kai yana jin girman kai ciki to shi ma sallar ta bashi da shi da tasu din gaba da tunda kaga da sallar liman ta bashi kaga sallar mabiya su ma haka to wannan kenan sai ce amma wa in kana aka tsara min zalika in ya kasance fiye da haka din ne ma'ana fiye da kamun ɗaya din ta daga ta ya tsawo da yawa ya ce to baɗalat alaihi sallar ta ɓaci ga shi liman ɗin wa alaihim da kuma su kansu mamu ɗin duk ta ɓaci tun Allah wa alam Allah ya mana jagora kuma da yake lokaci ya zama tsana sai mu sake dawo insha Allah muna fatan inda muka daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya fi muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa Allah farama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dan uwanku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara ko da lissafin Farsashi ta Najeriya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh